أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين آه akwai wani mutumin kirki shi wannan mutumin kirki daga cikin mutanen annabi isa ɗan maryamu yake ana kiran shi habibun najjar da aka da ya ji an yi wa mutane wazi sai ce masu ya ƙaumi a tabi'ul mursalu ku bi abin da manzanni suke gaya muku ku daina ƙaryatawa da ya zo ya ce su daina ƙaryata manzanni ƙalu ma an ce illa basharun misuluna sai suka ce a'a ai mutane ne yan uwanmu su manzannin nan da Allah aiko ba wasu ba ne sai mutane ne yan uwanmu kamar dai yanzu da kuke yin sai a ce wai annabi mutum ne kamar kowa eh annabi mutum ne amma ba irin kowa ba kuma tunda Allah ya yi duniya ya fara aiko manzanni ba a taɓa samun wani mumini wanda ya ce manzon da an ka aiko mashi mutum ne irin shi ba ba a taba samu ba masu faɗan wannan magana kafirai su suke faɗan irin waɗannan maganganu kuma da wannan magana ne suka kafirta sabida haka duk maganar da mutum zai faɗa in ya yi ta ya kafirta to kai musulmi haramun ne ka faɗe ta in ka duba babu ridda sai ce wa shuddi zinarin haka mai mahutasar yake wa shuddi zinarin duk abin da mutum zai yi irin na kafirai to idan mutum ya yi shiridda ne wata yanzu idan mutum ya nemi cross sai ya ɗaura a wuya ridda ne saboda aikin kafirci ne to kabirai su suke faɗa wannan magana da ya musu wa'azi ya ce su daina ƙaryata manzanni aluma antum illa basharun misuluna sai suka ce ai manzannin ba kowa bane su mutane ne irinmu قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون يكنا سيتي مسو كودي أبي أبكينا duk lokacin da mai wa'azi ya yi muku wa'azi maimakon ku ce kun yi imani sai ku ce ƙarya yake yi ƙalu rabbana ya alama ina ilaikun lamursaluna wa ma alaina illal balagul mubin shikenan da suka yi wa'azi aka ce ƙarya ne manzanni suka ce masu to mu dai Allah ya aiko mu zuwa gare ku kuma Allah ya san mu manzanni ne ya aiko mu zuwa gare ku kuma mun gaya muku in kun gazgata ya rage naku in kun karyata ya rage naku shikenan sai suka karyata da suka karyata sai aka yi masu fari cututtuka suka samu gare su an ce wannan garin nasu wani mutum ya wuce ya same su mutane ne ƙiba-ƙiba ƙosashi garin suna da lambuna da fadamu na abubuwa na jin daɗi itatuwa ga sunan daban-daban gonaki amma da ya je ya yi tafiya da ya dawo bai yi wata ɗaya ba ko da ya dawo mutanen garin da sun rami itatuwan da sun bushe to wannan abin da ya same su sai suka ce wai mugun gashin manzannin ne shi yasa aka saukar da wannan aya aka ce wa ma anzalna wa ma ita wannan madin annafiyatun nafiyat wa ma anzalna ala qaumihi ba mu saukar ga da azaba ba ga mutanen habibun najjari ba mu saukar musu da azaba ba min badihi bayan mutuwa habibun najjar ba mu sabakar da min jundi mina sama'i daga wata runduna daga sama ba domin su halakar da su kuma an zana ala qaumihi min ba'dihi min jundi mina sama'i wa ma kunna munzilina ba mu sabakar da mala'iku bani ahyalaki ahadin dan halakar da wani mutum guda daya to ci gaba إن كانت اللاسعة واحدة بيضاء هم كابدون in ma kanar hukumatahum azaba su bata zamo ba illa sai hatan wahidatan duk gaba ɗayansu ba wai an kama su ɗai ɗai ɗai ba ne wa ma kunna munzilina li ihlaki ahadin a'a wai ba mun saukar da azaba ba ne a halakar da wannan yanzu in an jima a halakar da wannan gobe a halakar da wannan da safe da yamma da rana da daddare a halakar da wannan a halakar da waɗannan a'a tsawa aka yi musu gaba ɗaya suka faɗi suka halaka in kana illa tiyatan wahidatan sai aka yi musu tsawa guda ɗaya sahabihim jibrilu mala'ika jibrilu ya musu tsawa fa'iza hum hamiduna sai ga su duk gaba ɗaya tsawon nan gaba guda ɗaya duk gaba ɗaya sun faɗi sun mutu haka aka yi musu yadda ka san ana girbe gero shi kenan an gama Allah kiyaye ta يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ya wannan ya tazo littambihi domin a faɗakar ya hasaratan ya hasara alal ibadi ga waɗannan bayin mutanen habibun najjari da suka ƙaryata shi da kuma dukkan waɗanda suke ƙaryata manzanni da masu ƙaryata malamai na al'umman manzan Allah domin malaman man- a- al'umman manzan Allah daidai suke da annabawan bani Isra'ila saboda mi da Allah ya turo annabi Musa sai ya ba shi littafi a taura da aka ba a annabi musa a taura da annabi musa ya yi zamanin shi ya koma ga allah duk wani annabi da ya zo bayan annabi Musa yana aiki da littafin annabi Musa ne ba a bashi nashi littafi na daban ba amma annabawa ne kuma manzanni ne to amma yanzu manzan Allah ya zo an cika annabta da annabi ba za a yi wani manzo bayan manzan Allah ba to yanzu kam tunda babu wani annabi bayan manzan Allah kuma babu wani littafi bayan ƙur'anin manzan Allah to ƙur'anin yana nan kama a taura annabi Musa amma malaman ba annabawa ba ne amma darajar su irin darajar annabawan annabi Musa ne saboda haka duk wanda ya karyata su shi ma ya yi hasara ya hasaratan alal ibadi ya hasara ga bayi mutanen habiban najjar wani hauhun da waɗanda sun kayi kama da su mimman kazzabar rusul waɗanda suka karyata manzanni fa uhuliku sai aka halakar da su menene hasara shine shiddatin ta'allumi tsananin raɗaɗin azabar da za a yi masa ranar lahira wani da'uha da aka ce ya hasaratun ya hasaratun majazun majazi ne ta ya hasaratan alal ibadi ma ya ci min rasulin waɗanda duk lokacin da manzanni suka zo masu illa kanu bihi yastahzi'una sai suna izgili da manzannin suna ƙaryatar su to waɗannan mutane sun ya tsara ta ألم يروا كم خلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون masuqul li bayani sababiha lijtimalihi saboda ƙaryatawan nan shi ya kawo tattara su ala istihza'ihim ga izgilinsu shi ko wannan izgilin almuwadi shi ya kai su shine ma'ana ya bayar da su ya kai su ila ihlakihim ga abin da zai sa a halakar da su ita kuma halakar ita ce almusabbibi anhu alhasara wadda ita ce ta jawo hasara alam yarau wai shin mutanen makka alƙa'iluna masu faɗalin nabi ga annabi lasta mursalan kai ba manzo ba ne shin ba su gani ba kam ita wannan kam habri ya tunce shin ba su gani ba da yawa ba su ma'ana ba su da labari dukkan al'ummomin da suka karyatar da annabawansu don an halakar da su da ya ce alam wai wannan istifahami ne aka yi musu eh shin ba su da hankali ne shi ne istifahami koko ba su lura ne su gani eh ba su lura ne su gani shi wannan istifahami na takariri ne wai ba suna gani fa suna gani fa shine ma'ana duk mutanen da suka karyata annabawansu dukkan su gaba daya an halakar da su shi yasa ya zama takariri duk an halakar da su awalam yarau kama halakana qablahum duk al'ummomin da suka zo kamun zuwansu da suka karyata annabawansu ba su ga an halakar da su ba min al'uruni daga zamunna annahum ilayhim layar ji'una ai cewa su almuhuliki na nan waɗanda aka halakai almukazzimina waɗanda suka karyata la yarji'una afala ya'tamiruna bihim shine ma'anar la yarji'una din ba za su lura da su ba su ji tsoron aikata irin mummunan aikin su na karyatawa domin su ma kada a yi masu irin azabar da aka yi wa waɗanda suka karyata ba za su ga wannan su lura ba ta وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وإن كل wa'in annabiyatin au muhabbafatin wai kullum kowanne halitta waɗanda suka gabata duk halittocin nan lamma bita shadidi bi ma'ana illa ne ita lamma ɗin ta zo da ma'anar illa wai wa in kullun dukkan waɗannan mutanen lamma jami'un ladaina muhularuna duk za a dawo da su ranar lahira zuwa gare mu ba mutum ne yana ganin mun buya mashi ba to ranar lahira za ka zo ga ka ga allah ka tabbatar da abinda manzanni suka faɗa gaskiya ne wa in kullun lamma jami'un ladaina muhudaru lil hisabi domin a yi hisabi shi wa in kullun din nan mubtada'un ne lamma jami'un duh mudar lamma jami'un ladai na mudaruna shine labarin nashi da biyu eh ta وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون wa ayatun wai ba su ganin ayoyi ga sunan mabambanta lahum gare su alal ba'si waɗanda suke nuna masu za a yi tashin alkiyama shi ma wannan habari ne mun kaddamu da aka ce a wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun shi ma wannan lab'a shi ma wannan habari ne muƙaddamu watan wanda ya gabata ba su ganin ayoyi daban-daban wa ayatul lahumul arlu in ba su ma ga wata aya ba wadda za ta nuna masu in an mutu za a yi tashin alƙiyama to su dubi ƙasa tana busasshiya fari fek sai a yi ruwa idan an kai ruwa ihtadarat sai ta yi kore sai ta kumbura idan ta kumbura tsiri ya fito tsirin nan ka gan shi ƙanana-ƙanana yana girma ya yi labe-labe yana baka sha'awa yana baka sha'awa har ya kai ƙarshen girman shi idan ya kai ƙarshen girman shi sai ya yi kai idan ya yi kai ko ya yi goyo ko ya yi ‘ya'ya ya yi tsaba idan ya yi tsaba ko a girbe ko ka a girbe ya faɗi sai ya zube idan mutum ya tsufa ya yi shekaru da yawa ko ya mutu ko bai mutu ba sai a girbe shi ya faɗi sai amma in bai kai wani matsayi ba sunan shi ma sai a daina faɗa ashe wani yana nan allah sarki ashe wani yana nan sai ya mutu to wannan hatsin wanda ya fito ƙanana ana sha'awa ya girma ya yi kore ya isa ya yi kai ko an girbe ko ba a girbe ba ya bushe shi ne za a shuka baɗi kuma ya fito to su ma ya hada haka suke saboda haka ba a musun tashin alƙiyama shi ne wa ayatul lahumar lalmaitatu ya zo bi takafifi ka ce mai ta tu mai yi shi ne ta hafifi mai ko ko ka yi ka ce mai yi shi ne ta jiriri a hayana har sai muka raya ƙasar birma inda ruwa wa a karjana mina habban muka hitar da gero dawa masara shinkafa alkama da sauransu wa minhu ya kudu ne daga gare shi suke ci shine wannan da ya mutu shine zai hito dabbobi su ci kuma ya yi a ɗabi 'ya'yan kuma mutane su ci duk wannan alama ce ta tashin alkiyama ta وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون
ta wa akhrajna a waja'alna fiha jannatin sai mun kai gonaki kuma abin da ke fitowa a ƙasa din wai ba iri ɗaya bane ma'ana sai mun kai shi kala kala min na muka yi gonar dabino wa anabin da gonakin inabi da su mangwaro su lemu su ayaba su apple su gwaiba su rumman ga sunan 'ya'yan itatuwa daban-daban wa na fiya min al-uyuni kuma muka bubbugar da ruwa daga cikin gonakin waɗanda ita gona ba za ta rayu ba sai da waɗannan ruwan shi yasa muka sanya ruwan a ciki don mun yi haka ne ya kulu domin mutane su ci min samarihi daga 'ya'yan waɗannan gonakin su gode muna su bota muna ta
ليأكلوا من ثمري وما عملته أيديهم أفلا يشكرون shine liyakulu don su ci min samarihi daga 'ya'yansa bi fata hataini wa gammataini asar ai samar al mazkuri min al uyuni daga maremari ai ba aro hasashen ta daga sashi daga waɗannan ruwan da yake bulbulowa waɗannan 'ya'yan itatuwa da 'ya'yan hatsi suke rayuwa har su kai yadda za a yi amfani da su mutane su ci dabbobi su ci afala kuruna ashe mutane ba za su gone ma al'ummu ni'imomin Allah ta'ala madaukakin sarki ba da yayi alaihim gare su fa ya abuduna husu bauta mashi alhamdulillah dama mun zo ne mai addu'a sai gobe insha Allah za a fara za a rika farawa karfe biyar saura kwata a tashi shida saura kwata haka yayi ko a fara biyar a tashi shida na farko ko Allah kai mu Allah shi muna gafara Allah gafarta mu iyayenmu da malamanmu da shugabanninmu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kyauta ƙarshen Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya sa muna da cikin yantattun bayin da ake yantarwa a cikin wannan wata Allah ka taimake mu Allah ka kiyaye mu da imanin mu da mutuncin mu da rayuwar mu da duk abin da Allah ya ba mu Allah ya gafarta mu duk waɗanda suka assasa wannan aikin alheri Allah ya saka musu da alheri mu karanta Fatiha da Salatul Fatih صراط الذين أنعمت عليهم غير وعلى المرسلين والحمد لله
Thank
an ya ɗauka maka shi ne